أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana wanda a karatun mu na jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul zumari wanda mun tsaya aya ta 29 wanda a yau za mu tashi aya ta 30 daidai shine fadar Allah madaukakin sarki innaka mayyitun wa innahum mayyitun a wanda su mutanen makka kafiran makka kenan suna maganganu ne suna cewa wa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo masu da wannan addini na musulunci sai suna cewa to ai mutuwa za su huta bai ma'ana shi ne saboda su ga lokacin babban abin da aikinsu shi ne bautar gumaka kawai daga bautar gumaka sai shan giya sai zinaci-zinaci haka su ne manyan aikinsu a lokacin to sai ya zan kuma lokacin da manzan salma ya bayyana duk waɗanda abubuwan gaba ɗaya sai allah ce ya haramta su to sai suna ganin cewa to su yanzu an sa su cikin matsala saboda duk irin waɗanda abin su zama al'ada gare su kamar irin abin da ya shafi irin shishin giya ɗin da sauransu shi ne abin da yake watan a shan giya kamar yadda ka san shan hura ga waɗanda an ka saba mutanen karkara ko ka san haddai canda misali za ka ko wani lokaci a cikin ɗaki da waya a rasa gidauniya ta hura aji kawai da mutum ya kewa zawa ɗaya zai ya sha ya ta yadda zaya to su wancan lokacin shan giya haka da yake gare su ko ina tulunan giya ne a cikin gidaje ko ina ga sunan to duk haka suka saba to shine sai suka ga yanzu addinin musulunci ya zo duk an hana su waɗannan abubuwa duk abin da ba daidai ba na alfasha duk an hana to shine suka cewa wai manzo Allah ya dai mutuwa zai sai su huta wai abin da suke kallo kenan to kaga nan banda wata ta irin wanda ba musulmi ba ba ya da imani to yanzu in shi manzo sallama ya mutu to su da wama za su yi balle su ba mutuwa za su yi ba in banda wata to wannan shine sai suke cewa ai manzo Allah zai mutu sai su huta to shine sai Allah madauki zai ke cewa gaskiya ne lallai innaka mayyitun lalle kai zaka mutu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana zaka rasu sannan kuma su ma ai wa'innahum mayyituna su ma za su mutu wai ma'ana an ji cewa zaka bar duniyar misali kai ma to su ma ai ba da wama za su ba to tunda haka ne kowa zai mutu to menene abin da anna suna jiran mutuwa kenan tunda su mata suna nan ta kenan ko ba su da tabbas da garantin cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai riga su mutuwar ko ko su za su riga dai duk ba su da wannan labari to kaga amma shine suke cewa ai manzo Allah zai mutu su ma za su a watan a don su huta wannan shi yasa kaga wannan aya tana daga cikin ayoyin da sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya kafa dalili da suwa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ga lokacin sahabbai duk sai sun rikice gaba ɗaya kowa sai ya hude an ka samu wasu haka sun rikice ba su ko magana ba su yi wasu kuma gashi ya faɗi zanne ko tsaye bai ya tashi saboda rikicewa a ce manzo Allah ya wafati ya rasu haka wani kuma gashi nan kowa dai rikici aka imoce gaba daya a lokacin shi sai na baka siddiku sanda abin ya faru shi kuma yana can baya nan wurin yana wata unguwa ne can cikin madina ne ana ce mai wurin aliya to lokacin da ya dawo sai aka faɗa mai ga abin da yake faruwa shi ko sai da na umaru da ya tashi hude shi kuma shi rikici wanda ya yi takobi ne ya ɗauko ya rike ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu to shi kuma kashi shi zai takobin ganin shi ya ce annabi ya rasu bai na nan ya ce saboda haka ko annabi musa ai annabi musa ma alaihi salatu wassalam ai shi ma ya taba tahiya wajen Allah ya shi kwana 40 yana ganawa da Allah shi ma manzo Allah ganawa ne ta wajen Allah ba mutuwa ce ba saboda haka duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu ya ce to zai kashe shi to nan ne da abu ya rikici to sai ga sai na baka sidiku ya taho lokacin da ya zo to shine sai yake cewa da ya zo ya shiga sai tabbatar da lalle rasuwar sai fito ya kira wasu abai tara su yake ce masu bayan ya gabatar da godiya ga Allah da yabo ga Allah madaukakin sarki to sai yake cewa gaskiya ne lalle Allah ya gaskiya da yake cewa innaka mayyitun wa innahum mayyituna da yake cewa ma muhammadun illa rasulun kar khalan min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalbtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirina sai karanto irin waɗannan ayoyin da suke magana akan da irin su kullu nafsin za'iqatul maut to sai ya tabbatar cewa to ai manzo Allah sallama shi ma zai yi fati saboda haka to sannan sai na Umar shi kuma sai dai jiki ne ya sanyi kawai bai ma san da ji wata kubin nashi ba shikenan yace duk sai ya ji ji ya kawai ya mace zuwa ta ayoyin gaba ɗaya saboda rudo da yini to wannan ayoyin aya tana daga cikin waɗanda sai da na Abubakar Siddiq din radiyallahu anhu wanda ya kawo a wannan lokaci din to shine innaka mayyitun wa innahum mayyituna Allah ce ai haka yake gaskiya ne lalle zaka yi wafati ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma kuma su ma ai su ma din za su mutu muna sannan bayan wannan sai Allah madaukin sarki ya ce summa innakum sannan ku bayan kun mutu din shine ayyuhan nasu ya ku mutane fi ma bainakum min al-mazalimi a cikin abubuwan da tsakanin ku na zalunta juna da kun kai yawmal qiyamati ran tashar qiyama to inda rabbikum tahtasimuna za ku rika yin jayayya da husuma a wajen ubangiji ma'ana wai bayan an mutu ka a dauka da an mutu shikenan an kare kun san akwai wanda suka gane cewa da an mutu ai shikenan kurun ba tashi eh wa ma yuhlikuna illa dahar wai shi kenan kawai zamani da dan yan kawai ya gada ma kawai ya kare da kai shi kenan ka mutu shi kenan an gama ba wani tashi alkiyama ka suke cewa to shi ne sai Allah ce a'a za a yi tashi alkiyama kuma yan an kai ma duk wani abu na husuma da jayayya da shiga tsakanin mutane to akwai hisabi wanda Allah madaukakin sarki zai tara kowa za a yi wannan hisabi din shine inda rabbikum tahtasimun za ku yi kai husuma wanda lokacin da wannan aya ta zo shine daga cikin sahabbai wanda suka zo a wanda akwai sayyidina Zubair bin al-Awwam radiyallahu anhu wanda ya zo wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar yadda ibn abi hatim ya ruwaita da sauran malamai wanda yake cewa sai ya zo wurin manzan sallama sai yake cewa shin wai manzan sallama yanzu duk wani abu da ya taba shiga na husuma tsakaninmu da wasu ƴan uwanmu shin yanzu duk sai an tawo sai an yi tare ba da wani abu an dawo da shi misali yanzu wata gaddama ta shiga tsakaninka da kai da wani na jayayya na wata husuma kai ka ce kaza shi ya ce kaza shi ne yake tambaya manzo Allah shi yanzu an ka tai lahira yanzu duk wannan abin sai an tawo da shi yanzu kai tsakanin wancan da wancan abu kaza ya faru wani ga abin da ya ce ma wani wani ga abin da ya ce ma wani yace manzo Allah shi duk sai an yi haka nan manzo Allah ce duk sai an yi wannan abin tiryan tiryan duk wanda ya cutar da wani cikin su sai Allah ya ta mashi da haƙi ne in wannan husuma ta shiga tsakanin su in wancan yamma wani ƙarya to ranan za a hito da haƙi ne za a bashi duk wanda ya cutar da wani za a yi mashi sai ke cewa ai ko innal amra la shadidu yace lamarin ku ba ƙarami bane ko mai girma ne saboda ya gane ai an samu abubuwa da suna da yaku da aka yi to an ce duk kuma sai an yi wannan tariyar lahira din duk sai an tattaro su gaba daya to shine sai ce lalle ku wannan lamari ba karami bane mai girma ne to kaga a shine za a yi wannan husuma din to shi yasa har yanzu shi ma kamar yadda daga cikin malamai ibnu manda ya ruwaita shi ma cewa akwai sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma wanda yake cewa watan hisabin da za a yi na irin wanga husuma da tsakani din har sai an kai an yi shi matsakanin jikin mutum da shi da rai ne kai jikinka da ran naka din su makan sai sun yi wani musu musu yi jariya din shi ran naka zai ce wato ai shi jiki cewa za a ai rai shi yasa an kace an kai sama Allah saboda cewa za a ai shi ran shi ya wasu yasa mai wasu wasu yace a tai ai kaza an kace an kai din shi kuwa rai sai ce a'a to ai ba ne ya tashi in tai kai adda jikin daga tashi ya motsa tai kai kai ba ni ba haka za su ta wannan husuma din kaga inda rabbikum tahtasimuna kenan za a yi wannan husuma din to shine sai karshe ya ce suna cikin wannan za a aiko musu da mala'ika sai ya zo ya tuntube su don a masu watan ya musu hukunci to sai shi mala'ika sai ya musu tambaya wanda kuma amsat hukuncin yana cikin amsar da za su bayarwa din to shine sai ya tambaye su to wai yanzu idan aka samu mutane guda biyu guda wanganan ne ya gurmu ne bai iya tashi tsaye amma kuma yana da irin yana gani lahiya da wake guda kuma shi kuma gashi yana iya tashi ɗaya ba gurmu wani lahiya tana kuma yana da ƙarfi amma sai dai makaho ne shi shi kuma kaga wanga gurmu bai iya tashi ɗaya amma shi an mai gari wanganan kuma shi a kuma shi an makaho amma sai dai yana iya tashi shi kuma to wai sai shi ma wannan gurmun da azzan ne wanda shi ka gani din sai sun ka zo gonar wani don hadisin ya ba da misali da gona amma zai iya ɗauka ba sai gona ɗaya ba ko da misali wani gidan wani ne ko ɗakin wani ne ko da ma menene sai shi wannan wanda an gurmun sai ga waɗansu kaya can sama rataye amma kuma ga abin ya tashi da shi kuma balle ya tashi kisu ya ɗauka sai kira maka fa ce bai to kai maka ga wasu kaya can sama fa amma kuma sai dai ni gurmu ne ba ya tashi ban kai wacan wajen ya za a yi to a sace waɗanda kaya to shine sai maka wace a to ai ba matsala bari sai ka taka ni ka hau kai da ka gani ka gane sai shi makawon sai ya dauke wannan gurbe Allah shiga kafa gurin sai ya zura hannu ne ya dauko sai su shi malaka ya tambaye su yanzu nan wanga abin da anka yi kai mai kayan ka tawo kana zuwa kai iskusu a cikin wannan halin ya dauke shi din gashi da daukowa wan ma sata cikin su gurin wai ma sata ko ko shi makawon saboda haka kaga ko a to yanzu misali gurmu yayi to yanzu shi makaho yan ba gurma na yayi asha shine an kace to yana yayi yan ba yan ba mai daga shi da ko shi bai kai wa gurmu ne bai take shi ko makaho shi ko bai gani balle ga kayan balle ya dauka saboda ka su bi sun kai kaga karshe su bu za mu hukuncin sun yi sata din to shine sai a ce to rai da shi da jiki duk abin da an ka aikata na sabon Allah tare sun kai ba wai rai yayi ba ko jiki ba duk tare sun kai saboda ka mutane za a yi musu hukunci to shi yasa ya zama da ba dole wata kowa ya zama yana kokarin tace rayuwar tashi din don ta zama mai kyau ta zama wata mai bada umarni da aikata aiki na alkhairi da kuma hana shi daga mugun aiki to wannan shine aka cewa za a yi wannan husuma din kaga hadda jiki da rai tsakanin su ma kan sai ai wannan husuma din to shine Allah yake cewa to dama za a yi wannan din shine a kun ba inda kun sannan ku yawmal qiyamati ranar qiyama inda rabbikum tahtasimuna za ku rika yin husuma da wannan jayaya juna tsakanin ku duk wani wanda ya cutar da wani to za a zo a haitar mashi da haƙi ne wanda za a bashi wanda shi yasa kaga wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zo hadisi shi ma sai yake tambayar sahabbai radiyallahu anhum yake tambayar su wai ko kun san wanda ake ce muflis muflis shi ne wanda ka ji mai littafin akhdari yake cewa wala yadadi nafsihi ma radiyahu al-muflisuna to wannan muflisu ne din to shine maza Allah yake tambaye su kun san wanda yake cin muflisu sai sabai sun fice to mu dai wanda bai da ko naira mu shi dan muflisu gare mu sai maza Allah ce a ba shi yake cin muflis ba wanda an muflis shine wanda watan yayi sallah ce ta yi kyau zakka ce ta yi kyau azumi ne kuma dullahi da komai yayi kyau amma sai dai matsalar da annan ya zo ya zage wancan ya ma wancan kazahi ya ci dukiyar wancan kuma sannan ya zubar da jinin wancan sannan ya bugi wancan ya ma wancan kazahi abubuwa da ga sunan barkata biyu yayi na jama'a daban-daban amma ga sallah za kyau kuma da azumi da zakka da komi to shine yace to in an ka tayi lahira to shine sai a zo a kira shi sai a kira duk waɗanga mutanen gaba ɗaya da yamma waɗanga abubuwan ne to sai a kira su za a zo a musu hisabi ne wannan zalunci da duk abubuwan da ya masu din da wanda ya zaga din da wanda ya makarya da wanda ya makasi da wanda duk dai abin da kowa ya ma kowa da ciki duk sai a zo sai a dibi daidai girman abin da ya ma kowanne sai a ebi ladar da ita wannan sallah tashi din tun da an ce ta yi kyau to ladar ta sallar da azumin cikin da za a iba ya an ka iba sai a biya duk abin da ya mamuta ne a biya wancan da ya zaga a biya wancan da ya ci madukiya a biya wancan da ya makazafi a biya wancan da ya zuba da jini ga sunan daban-daban to da su za a biya saboda lahira ba kuɗi balle a biya da kuɗi to to ƙarshe za a yi a ƙare bayan an yi an gama in kowa ya samu to shi kenan in kuma an samu rashin sa'a kuma ladar ta ƙare bayan ladar ta ƙare sannan kuma wani bai samu ba cikin masu bin bashi din to sai a kalli daidai girman zaluncin da ya maka na cuta din sai a rage keme zunubai na shi wancan mutum din wanda wanda ka cuta din sai a yabo zunubai na daidai gwargwadon zaluncin da kan mai sai a kara maka kuma tunda ba alazan zaka biya ne to shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi yake cin muflis wanga da din duk an wasa shi lada sai gaba ɗaya bai da komi to Allah ya kiyaye mu wannan shi yasa ya zama dole ne mutum ya zama watan bayan mutum ya zama tsakanin shi da Allah ya gyara ya zama lahiya lau to kuma har yanzu kuma tsakanin shi da kuma sauran bayan Allah kuma shi ba zama lahiya lau don in an ka zo an samu lahiya tsakaninka da Allah amma da kai da mutane kuma zalunci da cuta shi a tsakaninku to shi ma an samu matsala yanzu kaga ibada sai ya zama kawai su kai ma biyan bashi za a yi maka kurum to muna fatan Allah kiyaye mu to shine ma nan za a yi husuma din da wannan jayayya a halitta za su yi wanda Allah madaukin sarki zai ma kowa hisabi da abin da ya aikata sannan sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa faman azlamu don haka faman azlam babu wani mafi zalunci mimman kazaba ala Allah bisa ga wanda ya jingina ƙarya ga Allah wa kadzaba bisidqi kuma ya karyata da gaskiya idh ja'ahu lokacin da ta zo mashi ita gaskiya din sai Allah ya ce shin wai alaysa fi jahannama maswal lil kafirin a ce ba jahannama ce makoma kafirai ba nan da Allah yake cewa man azlamu mimman mimman kadzaba Allah ba wani mafi zalunci wanda ya karya ga Allah kazaba a kula kar wanda karanta da kazaba da ka fasara kazaba fasara za ta canza kazaba daban in ka ce kazaba ya karyata kazaba kuma ya yi karya suna da bambanci to shine wanda yake kazaba Allah wanda su yi karya ga Allah shine bi nisbati shariki ta hanyar jingina abokin tarayya ga Allah walwal da kuma da'ilahi zuwa ga shi Allah din wato wai wanda zai cewa ai Allah ba guda bane ka san misali akwai wanda suke da aqida cewa wai a shi Allah Allah ne kuma annabi isa shi ma Allah ne ita ma maryam kuma Allah ce suna cewa Allah haƙura uku ne to kaga an jingina ma Allah abokin tarayya kenan a ko kuma mai cewa dan Allah kaga san akwai masu cewa kuma annabi isa kuma dan Allah ne wasu ma kai su ozairu sun kace kai ai saboda abin da ya faru zai faru tsakanin su sun kace ai suna ganin ozairu din nan ne kai dan Allah ne shi ma dai duk dai an samu irin wannan to cewa dan Allah ne ko kuma a ce ma Allah ai yana da wani abokin tarayya to wannan abun muni yake da shi kwarai da gaske shi yasa wata ayar Allah madauki zai kike cewa duk wanda suke yin wannan din watan sammai da kasai suna kusa da su kikirce su rugu jiki su hado kasa dan an ka jingina ma Allah da shine an da'u da rahmani walada to wannan shi yasa sai ya zama yana da girma wajen Allah madaukin sarki shi Allah madaukin sarki shi kadai yake baya da bukatar jingina masa wani abin tarayya wanda dan adam da an gajiyayye shine yake bukatar mai taimako gare shi yanzu misali kana tunanin zaka tsuwa to shi sai ka kana bukatar daya wanda in ka tsuwa za su taimaka maka ga harkokin ka da kullum ah kana tunanin zaka mutu kai ka sani dole sai ka mutu din nan ne kuma zaka bukaci wa in kana da wasu ayyuka na alkai da kai kana so kuma a ce ga wasu gare ka to shi Allah baya tsuwa ko baya mutuwa din to me zai da wani abokin tare mai taimako gare shi baya da bukatar kowa shi kadai yake qul huwallahu ahad kenan shi kadai ne baya da bukatar komai ga kowa kuma shi yasa kuma sannan duk aikin da zaka kai yanzu kana ayyata zaka yi wani aiki amma sai ga gare ka yi to shi ko Allah wallahu ala kulli shay'in qadirun shi shi ba abin da bai iya komai da ya iya yana iya to kaga to me zai sa shi kuma ya nemi wani abokin tarayya kuma kaga yau inda za a ce sai Allah madauki zaki ya ce yana da wani aboki na tarayya din wanda za su yi aiki tare to matsaloli za a ta samu kamar yanzu da ka sani kai yanzu in gidanku ba kai kadai bane to sai an ta samu sabani don kila wani sai ya hankali cikin gidan naku din ba mamaki wani naku zai ta kwaso maka wanda ba daidai ba misali ku ta samu sabani da kai da shi ya kaga an samu matsala kenan to yanzu in Allah guda biyu ne su ma da sai an samu wannan matsala ba wancan Allah sai ya ce ga wanda za a yi wancan ya ce ba haka nan za a yi ba kaga an kai sabani kuma an kai rikici wada tsakanin Allah da Allah kaga ba sai ko to to saboda haka yanzu kaga misali irin waɗannan tun yanzu misali ba a ce Allah biyu ne ko kamar yadda yake cewa Allah kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadata inda samai da kasai akwai wani Allah banda shi Allah shi shi kadai ne da duk sun lalace gaba ɗaya su samu matsala abin da dalili yanzu misali yana ba a ce mukaddara misali a ce wai ai Allah sama da wai yake kuma Allah kasa da wai yake misali to matsalar za ta faruwa yanzu shi Allah kasa inda a ce haka ne ya ga dama in Allah bisa tsayo ruwa ya ce shi bai da mai ruwa jiki mai kasa ba shi kuma wancan din cewa za a yi tun da shi Allah ne shi ya gwada iko ne sai ya yi ko to in ya wani me ka tunan zai faru kaga sai fada ya shiga kenan ko kuma Allah bisa ya ce shi bai da ana kunna mai wuta nan kasa ana tada hayaki ana bata mai sama da hayaki misali kaga shi ba da sai matsalolin su shiga to amma sai Allah ya zama shi shi kadai ne ko kuma yanzu an tai wajen halitta misali sai wangana ya ce mace za a halitta wanga ya ce namiji za a yi shi ba da sai a samu matsala to Allah sai ya zama shi shi kadai ne wanda ya kaso haka nan zai yanda ya gara ma ka zai aikata fa'in subhanahu wata'ala to shi ne yake cewa ba wanda yake mafi zalunci a mimman kazaba Allah bisa ga wanda ya jingina ƙarya ga Allah shine ya ce Allah yana da da ko kuma yana da abokin tarayya wa kadzaba bisirki kuma ya karanta da gaskiya wannan asirku din nan ne watan zai iya ɗauka alƙur'ani ko ɗauka addinin musulunci ko annabi Muhammad kan shi sallama kuma shi ma Allah alhaqu ne duka ne Allah suna dai alhaqu manzo Allah shi ma alhaqu ne addinin musulunci shi ma dinul haqqi sunan shi ko huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi to saboda haka dukkan su alhaqu ne to wannan watan a wakaza bisirki wanda ya karanta da gaskiya to alqur'ani kenan shi ma alhaqu shi ma shi ne idja'ahu lokacin da wannan gaskiya ta zo mashi sai Allah ya ce shin wai manzo Allah kyale su waɗanga mutanen duk abin da suke aikatawa kyale su shin wai alaysa fi jahannama wasulul kafirin ashe ba jahannama ce ba kuma kafirai ba wai ma'ana su kare duk abin da su yi gaba daya a gama karshe dai mutuwa za su yi kuma in sun ka mutu wuta za su kaga ma'ana kenan watan ana son a tabbatar ma da cewa to duk abin da su yi an kyale an ba su talala ne watan istidraji ne Allah ba su talala ce an ka ba su a fasar da za a kama su to sannan sai Allah ya ce
والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين
na'am Ah, sai Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa wallazi ja'a bis-sidqi waɗannan da sun ka zo da gaskiya su kuma wannan wallazi din suna cewa ma'anar shi allazina ne eh wallazi ja'a bis-sidqi waɗanda sun ka zo da gaskiya a wasaddaqa bihi sannan kuma masu imani su kuma sun gaskata da wannan gaskiyar to sai Allah ya ce ulaika su waɗannan din da waɗanda sun ka zo da gaskiyar da waɗanda sun gaskata gaskiyar to humul muttaquna su ne masu tsoron Allah nan da aka ce wallazi ja'a bisidiki wanda yazo da gaskiya in ka fassara shi da mufradi kenan cewa wanda yazo da gaskiya malakin ka ce wanda suka zo da gaskiya din amma dai malamin suna cewa ma'ana ce allazi da shi wallazi din aka ce to wane ne wanda aka nufi wanda yazo da gaskiya din aka ce manzo Allah yake nufi sallallahu alaihi wasallama shi kuma wasaddaka bihi din su wane sun gaskata da shi ya su ne su kuma da sun kai imani sahabbai kenan da sauran mu da mun kai da baya to wasaddaka bihi kenan wasu kuma suka ce a'a wallazi ja'a bisirki wanda yazo da gaskiya shine malaika jibrilu shi yazo da gaskiya wane da shi kuma sandaka bin shine annabi muhammad shi kuma sai ma shine gaskata wannan gaskiya din duk zai iya dauka to shine wallazi ja'a bisirki wanda yazo da gaskiya wato shine manzo Allah kiransa sallama wa saddaka bihi kuma wasu malaman suna cewa ma wa saddaka bihi wanda ya gaskata da shi ma'ana wanda yazo da gaskiya kuma sai wanda ya gaskata da gaskiya suka ce wa saddaka bihi dinnan sai na baka siddiqo ake nufi Allah ja'a bisirki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasan da ƙabihi kuma sai da na baka siddiku kasan shi da na baka siddiku shi tun da ake bai taɓa jin wani abu daga manzan Allah ba sarasalama kuma ya ji yana da jayayya gare shi ba a taɓa ba shi da annabi ya ce mai kaza ya yarda shi kenan an gama ba ka irin biyayyar da aka so da awa annabi din haka ya kai ta din ido ruhe misali yawwa ba jira ya kai sai sai nan ya mai basan nabi ba a da annabi ya ce an yi an gama shi yasa kaga sukan su mutanen makka lokacin da manzon sallama aka isra da miraji da shiya yazo ya ba su labarin ai sun zo sama ga abin da ya faru ga abin da ya faru sun san dai ko tsakanin zuwa baitul miqdis ta hiya ce mai nisa zuwa qudus kenan ta hiya ta kwanuka kuma sai gashi yace kuma haya ta sama saman ma sai da an ka wuce sama tunda an wuce sama ta dai da ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da shida da ta bakwai har ta bakwai din an wuce kuma cikin dare guda kuma kafin sun haya ta waye kuma tsakanin duk sama guda ta hiya shekara 200 a tsakanin su to 500 so bakwai 3,500 kenan ko ta haya ta shekara 3,500 ga ta haya ta kwanuka da yawa kuma zuwa betul mikida su an game su kuma dare guda kamin sun hata waye kuma an wuce masu mata bakwai tun da an wuce wannan ɗin ko an zo inda ma ba kowa duk an gama ba kowa wurin to to kayan ƙarshe kuma sai ga cikin to lokacin sun sun ce ai to suna gana ai wanga labari da maza Allah zo musu da shiya ai ko sarkin gaskata nan sai na baka su diko ga magana bai da ita haka sun ce ana kira ne maza Allah ya ga mai aika bane kawai ce ai ai ya da mana ai imani to siddiqu kenan shi yasa aka mashi aka ce mashi as-siddiqu din mai yawan gaskata duk abinda annabi ya ce mai ya yadda ba duk cikin sa bai kowa sai ka samu kasar da maza Allah ya zo ya kirawo shi ga abinda ya faru Allah ya aiko shi to sai ya dan dan wasu wasu ko da wani abu sai ya zo ya imani amma shi tunda annabi ya ga ya cewa Allah ya aiko shi ya imani shi yasa ya samu kusanci matuƙa kwarai da gaske kaga duk cikin sa bai shine mai lamba ta farko sannan saura su biyu baya wannan saboda irin wannan gaba-gaba din dama ta ziki na gazgatawa din dama shine abin da yake jawo komi din to shine wanda yake samu a samu abin da yake samu wannan gazgatawa din da miƙa lamarin din da ya daɗin to shine wallazi ja'a bi sirqi mazalla watan wallazi ja'a bi wannan da yazo da gaskiya wasaddaqa bihi da waɗannan da suka gazgata da gaskiya su ne mu'minai to ulaika waɗannan humul muttaquna su ne masu tsoron Allah sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce lahum ma yasha'una su waɗannan mutanen suna da duk abin da suke so inda rabbihim wa ubangijinsu zalika wannan jaza'ul muhsinina shine sakamakon sakamakon masu kyautatawa li anfusihim ga kanunsu bi imanihim saboda imanin da sun kai wato wai mana shine Allah madaukakin sarki yake cewa lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da duk abin da suke so wajen Allah ubangijinsu su waɗannan waɗanda suka yi abin da sun kai aikata din wato shine suna da duk abin da suke so wanda rayuwarsu take so tun daga lokacin mutuwar su a wanda za a mutu misali kaga wajen mutuwa wanda bai da imani bai da aiki na kware an sani shi wannan zai ati garka za a bashi Allah ya kiyaye mu shi kuma wanda suke masu imani masu kyau su kuma wannan shirati na shirani Allah ya tabbatar da mu ciki kaga cikin nishadi da jin dadi duk abin da suke so shi za a yi mala'ikun ma za su tagalla lashin su suna gaya musu dama ko ta ayi nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya Allah ta kafa wala ta hazaru za su ga musu kakku ji tsoron komi kuma kakku yi bakin ciki duk wani abu da za ku bari nan duniya kuna ganin kun mallaki da kaza da kaza amma ga za ku bari wannan ba matsala bane an tana muku abin da ya fi shi za su kwanta musu da hankali da komi sai zama har nasu ma ya taba tare da masu sa'an yi ba to kaga abin da suka so kenan za a masu albishi da shiya sannan kuma cikin kabari shi ma ba za su samu matsala ba shi ma duk abin da suke so shi za su samu irin fitin da ake cewa za a zo a yi abubuwa na azaba da menene kala duk wannan ba su da shiya to kaga lahum ma yashaguna kenan da wurin kabari da kuma tashi alkiyama duk in an kai duk da lahum ma yashaguna dama in an kai aiki na kwarai an ka je lahira to can ne in dai mutum na da iman da aiki na kwarai to can ne zai samu wadare da ya kaso haka nan zai mata bare ku an ka zo lahira ba in dai mutum yake kwarai to wadare da ya kaso haka nan zai mata amma nan duniya da ya kama to ba ta samuwa wannan kan komi kudinka komi mulkinka komi isakka wannan wadanan kai kaso ba ta samuwa don yanzu misali a kaddara mulki ne gare ka to ai ana cikin wannan mulkin naka kana nan kana tunanin to kuma yanzu da zaran tino ta kusa karewa kana nan kana ta nazarin to ko ya zabe zai kasancewa kaga kargan haka kila yanzu ha to kila ba za ka kai labari ba kaga ina magana wannan kaka so kenan tunda sai ka kasa kwana wata rana ai ta meeting ai ta harkoki ga anan ko shi ana cikin hama mafi yawanci zaka sai cikin dare ma ka samu lokaci a zauna ana tsare tsare abubuwan da za a yi da menene saboda mi amma in mutane ne ka so ai kwanta ya bace mutane ko ko amma kaga ba zai yi ba sai ya tawa haka za a yi ta hama din ba zani ba tsaye akan da sai an ga wada hankali to a kaddara ma an ce an yi din na biyu din ma ya ci amma dai ya san an gaba kuma ko in muna Najeriya ne ko ko ce ne wa biyu yawa to kaga shikenan to ya san da yanzu da ta biyu din ta kare an gama kuma su yana da kuma zuciya ce tana son mulki ba su yi daga kaida ya san da ya kare amma shi ga kaida ba su yi daga kaida da adam saboda son samun shiga gaba to sai ya zama kaga yana da bukata kaga wanda rai ne ka su da yana ji yana gani wata rana dole ya jida ya bawo da shi kenan kaga mulki na shi ko kana da shi ya ba wajen kaga su bane wani lokacin ma wata guguwa tana iya tasowa kuma ta yi karshen kamar kasa taka gaba ɗaya duka ko kana son gawar za a yi abu ya kiwo haka nan kaga wanda rai kai ka su bai samuwa ga mutum kenan in kuɗi ne gare ka haka nan ɗan kasuwa ne kai babba kana nan kullun tunanin kai wanda an ci mota kaza wuri kaza ta yi hadari sai ka jira da wasu miliyoyin kudi sun ya za ka jira da kuma ka shiga cikin wani yanayi haka za a yi ta fama aka ci tunani to don haka to shi yasa kaga kenan wanda ran kai kaso dai ka ci abun duk da ran kai kaso ba za ka same shi ba sai a lahira wajen Allah to muna fatan Allah ya ba mu duk abin da muke so a wajen Allah subhanahu wataala to shi lahum ma sha'una inda rabbihim zalika ajzaul muslimin Allah ce wannan shine sakamako na masu kyautatawa shine waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai kenan sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
sai Allah maɗauke sarki ya ci gaba da cewa waɗannan mutanen duka da suka yi imani suka aikata aiki mai kyau da yuka firallahu anhum aswa allazi abidu karshen ta Allah zai karkare masu dukkanin laifuka da suka aikata marasa kyawu wa yajziyuhum kuma ya saka masu ajrahum da ladarsu bi ahsanil ladhi kanu ya'maluna da da aiki mai kyawun da suka aikata wato nan sai Allah ce yuka firallahu anhum aswa allazi amilu wannan wannan lamun shine malaman da suke cewa lamun aqibati wasirura eh wai karshen ta abin da abin da ka san lamun din kala kala ce irin su lamun lamun ta'lili lamun aqiba wasu lamun kasan sunan dai daban-daban to shine amanan na aqiba ne wasirura ma'ana karshen lamarin dai su ne sun kai imani to Allah zai koge musu ya karkare musu dukkan zunuban su gaba daya wanda sun ka aikata na sabon Allah duk Allah zai yafi musu baki daya ya karkare musu shine da yakfirullahu anhum karshen ta Allah zai karkare daga gare su aswa allazi ka amilu wata miyagun ayyuka wanda sun ka aikata wa yaji zai kuma ya saka musu da ajrahum la da su bi ahsan da da mai kyawo allazi kanu ya'maluna abin sun ka aikata nan aswa'a siga ce na tafdili ko ahsan shi ma haka to amma malamin sun ka ce nan ne ba babi ne yake ba nan ahsan din nan matsayin hasanun yake shi kuma wannan ne a da aka ce shi kuma aswa din nan ne matsayin sayyi'u ake nufi wai ma'ana mummuna aka nufi mu ga aikin su saboda in an ka ce misali yanzu mafi kyau shine Allah zai saka musu da shiya to shi wanda an mai kyau da shi ba da shi ba ka san mai kyau daban mahi kyau kuma daban ha an gane mai kyau daban ko mahi kyau daban don misali yanzu wanda kowa zai ganewa inda za a gano cewa wangan abu yayi daban da kuma yahi daban ko wanga abun yayi amma kuma yahi kuma daban ko yau misali mukaddara misali wanda za a ganewa sai a ce mutum yana jin yunwa sosai kuma yunwa mai kyau yake ji sai a kawo mashi abinci misali mukaddara ce a kawo mashi shinkafa kuma shinkafa an yi mata miya ko miya dai ba laifi ita ma tana yi to an ga zo an kawo mashi kuma yana jin yunwa sosai kuma wadatar tashin kafar gata an kawo mai kuma da hawa an gama komi ai yayi kuku yawwa yayi mana to amma kuma sai ya zama wannan kuma yanzu an kawo shinkafar da komi amma sai an ka haɗu akwai nama ciki akwai kwalbar lemu ciki yawwa yayi kuku kaga yayi daban kuma yayi daban mai kyau daban mahi kyau shi ma daban sai a ce wanga abu ne mai kyau amma kuma sai ka shi wani abu da wani abu wanda yake mafi kyau gare shi amma ai to al'amuran kowa ya san haka da yake so da yawa zaka yi wani abu sai ka ji kai da dai a ce na samu na samu dama yin abu kaza da yahi abin da ka samu da kai da ya hoye din ba amma dai baka samu kai wanda yake bane to sai an ce nan ana nufin ba wai ana nufin wai aikin nasu mahi kyau shi kada za a saka musu ba har da mai kyau din ba sai mahi kyau din ba har mai kyau din duk za a gama gaba ɗaya za a ba saka ba shi ake nufi din to shine a za a saka musu da kyawawan ayyuka wanda sun ka aikata kuma kaga za a saka musu ne kuma koda mai kyau din ne fa za a masu da har yanzu da abin da hina su ke ko tunda shi kaga aiki mai kyau naka in kai shi Allah lunka kai guda goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da aiki guda mai kyau to goma aka lunka mashi in zulubin ne shine aka sanya guda shi kadai da shi ne yaka taruwa wani bigoci har guda ne ya rinja goma goma din aka lunka lunka ko to saboda laifukan namu to wannan shine a kaga karshe dai kuma za a saka mutum ne ba don aiki ne ba za a saka mashi ne da falala ce ta Allah shi yasa kaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowa ba mai shiga aljanna don aiki ne sai dai in Allah ya lulluɓe shi da rahama ce sahabbai su ku bayan Allah saboda sun san girman manzo Allah sallama sun ka ce ya rasu da shi har da kai manzo Allah sallama ai ku tambaya mai ko ya ce kowa ba mai shiga aljanna ce kowa sai dai in Allah ya lulluɓe shi da rahama ce su ko sun ga to ba wanda ya kai ga manzo Allah din to sai sun ka ce kuma gashi annabi ya ce kowa sai sun ka ce to har da kai ya ce har da niyya sallallahu alaihi wasallam ga gani to wannan shine a kaga aikin ba shi ne ba amma dai in mutum ya aikin mai kyau to sun da ya kwatanta shi ma ya kokari to sai a bashi abin da ya karfin aiki ne din to muna fatan Allah ya saka mu da ayyuka masu alkhairi albarkacin manzo Allah sallama to sannan sai Allah madaukin sarki ya ce cewa shin wai alaysa Allahu bikafin abdahu shi ashe Allah madaukin sarki bai zamo mai isan ma bawan shi ba ma'ana bai ishi bai ishi bawan shi ba wanda su dama su kafiran kamar yadda Imam Abdurrazzaq ya ruwaita cewa abinda suke cewa wato shi manzo Allah sallama a sai suna cewa wai in bai bar aibanta gumakansu ba yana cewa an bota musu ba yana cewa kaza kaza wai in bai bari ba to waɗannan gumakan nashi sai sun haukatar da shi ya haka suka cewa wai ko kuma su kashe shi to shine sai Allah yake cewa sha alaysa Allahu bikafin abdahu ashe Allah bai isa da bawa ne shine manzo Allah sallama wai wai yukhayyifu wai yukhawwifunaka suna tsoratar da kai kai manzo Allah sallama bil ladina min duni da waɗannan abun wanda ba Allah ba ma'ana gumaka kenan shine al-asnamu gumaka shine suna cewa na boye za su za su iya maza Allah illa so shine sai Allah ya ce ai Allah ya ishe shi nan da Allah ce alayhi salatu bikafin abdahu abdahu din nan ya bawan shi kar mutum ya dauka kamar yanka ce bawan misali kamar kana kallon cewa da an kai manzo Allah bawa kamar wani kaskantawa ne ko na ba a girmamawa ce babba saboda shi manzo sallama ba ba abun da yake bukata idan Allah ya ce mashi abdahu ya hai komai duk wani abu da za a faɗa mai ya hajin daɗi shi manzo Allah shi yasa irin subhanallazi asra bi abdihi to manzo Allah daji ne kaji kwarai Allah ce mashi bawa ne saboda shi jingina shi ne Allah ce bawa na yau ai ko dai ba wani ba a aji Allah subhanahu wataala misali yau sai a ce kila wani gwamnati san girma ne misali ko yawa bai girma gwamnati haka zai cewa misali to yau sai a zo gwamnati zo yana jawabi ne sai ya ambaci sunan wani ce ai wani ai mutum mu ne ai namu ne kwarai da gaske ai dadi ne kuma mutum nan ko duk kowa zai san shi ai ashe babba ne shi ya gwamnati ma ambaci shi ya ce nashi ne to nan shi Allah madaukin sarki shine yake ce mazalla bawa na yin nashi ne ka gani iya ka girma kenan to shi yasa mazalla yake jin dadin cewa subhanallahi asra bi abdihi dinnan da irin su tabarakallazi nazala alfurqana ala abdihi dinnan da irin su wa innahu lamma qama abdullahi dinnan da wujud dai da sauransu to shi yasa mazalla yana jin Allah ya ce mishi wannan abdu din saboda kamar wannan abdu din na girma ne da matsayi da daraja ba wai irin ne na kowa da kowa bane ba a'a to shine alayhi salatu bikafin abduhu kinan wa khaifuka suna tsotar da kai wai bil ladina min duni da waɗannan wanda ba Allah din ba su nan goma kadin suna cewa za su iya haukatar da kai ko kuma wai a'a za su iya kashe ka sai Allah ce su da makucin wa man yuzilillahu duk wanda Allah madauki sarki ya batar to ai ma fa malahu min hadin ba mai shirwa gare shi saboda haka duk wanda Allah madauki sarki ya batar bai shirye da shi ba to ba wanda ya shirye da shi din shi yasa kaga duk abin da aka yi aka yi a yanzu inda za a gano shirya ta Allah ce shi wani hawan ga zamanin an kai shi yanzu amma ya yi imani da Allah ya yi imani da maza sarwa duk abinda an ka waɗi addini ya yadda ya yi imani kuma shi a wanga zamani yake ba lokacin manzo Allah yake ba fasar sarwa amma kuma ya yi imani ya yadda saboda zan za gano shi da ta Allah ce wasu ga su kuma su yi zamani da manzo Allah da su kuma ga su ga shi shi ne ka karanta musu alƙur'anin da kai ne yana musu wa'azi amma ba su imani ba lalle nan za ka gano shi da shi ta Allah ce da makina da aka yanzu misali kai mai wa'azi ne kai ko kuma kai in ka zo kai iya bakin kokarinka mutane sun kiyar da sun ki wannan kyale su ba ruwanka ba cewa kai dole sai ka shirye da su ba kai dai ka isar da sakon da aka so ka isar kamar yadda ka san manzo sallama shi ma haka yayi duk abin da annan duk abin da ya kamata manzo Allah zo da shi ya na kewa tawa da duk abin da ya dace na kila da menene ba abin da manzo Allah bai ba yafi kowa gaskiya yafi kowa amana yafi kowa tsoron Allah yafi kowa komi amma ƙarshe saboda zaluncin su da rashin adalci suka yi iman da shi ya kaga inda kin iman ɗaya ne ma har da sauki sauki ko kansu sun ka cutar amma kuma sun ka kibari kuma da haka nan sai kuma sai sun jingina wasu miyagun abubuwa kuma zuwa gare shi sun ce mai boka ne sun ce mai dan sihiri ne sun ce mai a mawaki ne sun ce mai a'a kai shi dai a mahaukaci ne bai da hankali sun ce mashi kai ba ba dai kada sun ce mai yanke zumunta sun ce ba dai abin da ba su jingina mashi ba to amma karshe da yake Allah shine mai isa mashi ba kaga yanzu da an faɗa annabi Muhammadu sai an ce sallallahu alaihi wasallama to kaga ba shi ba sahabbai ne da sun kai imani ba su ma sun samu radiyallahu anhu da an bace su an ce radiyallahu anhu ga sunan kuma qur'ani ana karantawa wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wardu an dusi an ce musu radiyallahu anhum saboda su ma sun bi manzo Allah su ma sun ka samu yanzu nan kuma ga wani ko da abu ga sai dai a ce rahimahullahu goko yawa to shi din ne mutum bai kai radiyallahu anhu din ba to kaga wannan saboda me kawo kana saboda an samu kusanci da manzo Allah shari'a ta Allah ce da ma in ya so ne zai shirye da mutum in bai so ba kuma ba wanda ya shirye da shi din shi yasa kaga wadancan abin da ya faru da mara fatan Allah ya rike muna akan watan wannan musulunci kuma ya tabbatar da mu akan shari'a don alfar manzo Allah sallama to sannan sai Allah madaukin zarki ya ci gaba da cewa wa man yahdillahu fama lahu min mudillin duk wanda Allah ya shiryar to ba ba mai batawa gare shi ba shin alaysa Allahu ashe Allah bai zamo bi azizin mabuwayi ba kuma zinti amin ma'abucin kamu ga makiya ne ba wai ma'ana wadanda ba su yi imani ba sun kai ake kware bashin ashe Allah madaukin sarki ba shine mai kama su ba mai azabtar da su ba wato shine Allah yake magana cewa wato shine wanda yake mabuwai al-azizu eh wato wallahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina wato shi Allah shine addike madin baki ɗaya gaba ɗaya amma kuma in an ka jingina da shi kuma sai a samu girma din wane ne wanda ya jingina ga Allah mai lamba ta farko shine manzo Allah sassalama shi kuma sai sa girma ne sai fi na kowa da shi kuma kai kuma kusancin kada manzo Allah sallama da biyayya ka gare shi da soyayya ka gare shi kai ma sai ka samu kuma girma daidai haka nan kai wallahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina kira wannan shine Allah shine wanda yake mabuwayi ne
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كاشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
آه to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa a wala in sa'altahu kuma yasu wadannan kafirar na maka kai ya rasulullah sallama duk da sun kin iman da Allah wala in sa'altahu yace kuma wallahi in ka tambaye su man khalaqas samawati wa ya halici sammai wal arda da kasai kuma la yaqulunna Allah za su ce kuma ai Allah ne ya halice su sai Allah ya ce to kulka ga ya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama afara aitun to yanzu ku bani labari shin ma tad'una min dunillahi abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba sune gumaka din nan shin yanzu in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufe ni da wata cuta wata rashin lafiya ko ta wani tsanani ko dai ma menene shin wai su waɗannan gumakan na halihun na kashi fatu durdihi za su iya yaye mana wannan cutar da Allah ya sanya mani suna iyawa balle aw aladani bi rahmatin ko kuma in Allah ya nufe ni da wata rahama shin halihun na mumsikatu rahmatihi suna iya kame wannan rahmar ta Allah subhanahu ta zo gare ni ai amsa ba su iya ba to sai Allah ce kulka gaya masu to hasbiyallahu ni Allah ya ishe ni ba ku nika jira ba alaihi tawakkaltu kuma ni gare shi dogara shine hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkiluna gare shi ne masu dogara suke dogara shi Allah madaukakin sarki din wato Allah madaukakin sarki ke cewa wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda in ka tambaye su waye halicci samai da kasai la yaquluna Allah za su ce Allah wato shine in ka tambaye su halicci samai da kasai su ga su su yi imani da Allah ba su yarda ba amma kuma yanzu sun san dai ba suna halicci samai ba ba suna halicci kasai ba kuma ba gumakan su ne ba da an taba kuma sai ce a Allah ne halicce su to shine Allah yake tambayar su to wai in haka ne to me yasa su wannan zaka ji ma Allah ya cewa awuni ma za khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati da da sauran sha zuwa kashin aya Allah yana cewa shin wai su halitta gumakan naku bi sun ka halitta nan bayan kasa akwai wani abu wanda sun ka aikata wanda sun ka halitta nan kasa wanda shi yasa kuke bauta musu duk babu to shine ana Allah yake tambayar su din to sai suka kuma su ce Allah ne shi kuma da wannan ne ne za ka gano irin masu raba tauhidi kala uku din nan su ce maka akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifati to shi ma da wanganan za a faɗi domin shi dai Allah ba shi ya ci ya raba wannan tauhidin kala uku ba kuma a hadisi manzo sallama ba shi ya ci ya raba tauhidin kala uku ba babu wannan hadisin ko ba wannan ayat wannan kawai da wani kakale kakale da wani hade hade na wani da bayan shirya su to yanzu nan ne cewa suka yi abinda aka ce ma tauhidul uluhiyya shine wai kai imani da Allah shi za a bauta baka bauta mashi abinda aka ce ma tauhidul rububiyya shine wai kai imani da Allah shi yayi halitta to yanzu nan kafirai suna tauhidin rububiyya kenan don gashi wala in sa'atu ma ka kasa mata azza yaqulun Allah sun yi da Allah har can bai da kasa din kenan suna da tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya kenan to kuma ga hadisi kuma gashi manzon sallallahu ya tabbatar da cewa ɗan mutum yana da imani ko da kawai misqala zarratin ne ba zai dawwama wuta ba to in ko an kabe wa magana ta su kenan kafirai ba su dawwama wuta waɗancan kafirin ba tunda suna da tauhidul rububiyya kaga akwai fitsalar zarata a yanayi bane kenan gogo kaga an samu kila ma ya wuce fitsalar zarata ne go to kaga kenan ba su da wama kuma gashi Allah ya ce musu khalidina fiha ci arab za su dauma ciki to za a kenan kaga magana a ce kala uku ne ba shi bane ba a'a tauhidin nan Allah Allah shine rabu kuma rabu shine Allah da shi kenan an huta da haka magana Allah da rabu da ba a tauhidin rububiyya duk Allah shine Allah saboda haka shi yasa in kana da ce tauhidi wanda da kansa to sai ka bi aqida ta asha'ira a sha'ira to su ne masu aƙida mai kyau ta tauhidi wannan karatun nan da aka ganin kawai ayyana shi na cikin kawai didin nan yawwa na suna Allah zo shiya to in kana bida to zo gare su shi ne zaka same su da irin wannan su irin su sharu umul barahin din nan da sauransu da umul barahin din na tauhidi sauran da wadannan wadannan ne su ne zaka samu to nan zaka bi a da sauran littafai wadannan manya akan harkar tauhidi to ta nan zaka samu to su ne tauhidi na gaskiya amma magana a dunkule maka Allah dan kasan ba cewa Allah uku ne ba tauhidin kala uku ne dama su ne ba su Allah bisa yake da sauran suna takure shi ko to su kuma asha'ira ba su takure Allah a ce wuri kaza dai Allah yake a ce ka duk ba su da wannan su Allah madaukakin sarki hankalinka bai iya kama shi bai iya gane shi sai dai kai imani da shi kawai to shine mana to nan kaga shine za su ce Allah ne hadisi sai Allah ce to yanzu to shin wai yanzu su waɗannan ne da kuke bauta ma dinnan shin to ku faɗa mani yanzu abinda kuke bauta din in aradani in aradani Allah bi durri in Allah ya nufi da cuta hal hunna kashifatu durri za su iya wannan cutar da Allah ya samu ni kaga ba su iya nan malamai suka ce an kawo shi an kawo an samu su zamiri na mata hunna ba ce hum ba hum shine na maza ko hunna kuma mata kuma nan allolan su ne aka sai aka samu su zamiri na mata aka ce saboda za a gwada cewa kaskanta don kaskantawa gare su ka ji Allah bace kaga ba lalace tunda ka gani kuma suna masa da mani gare su ko tunda lata uzza manata duk sunaye na mata yi to ka gani to shi yasa sai aka basu damiri na mata saboda kaskantawa da cewa ai ba komai bane su ba to shine har wannan kashi fatu duri za su iya yayi wannan wannan abin da Allah ya sanya mani na cutarwa din ma'ana wanda yake na tsanni jarabawa da Allah ya sanya suna iya yayi ta kaga ba su iya sannan sai Allah ya ce au aradani bi rahmatin ko Allah ya bani rahama hal hunna mumsikatu rahmati za su iya yayi wato rike wannan rahama da Allah ya bani kaga shi ma ba za su iya ba to shine wato shi ma yana gwada mana cewa wato duk abin da Allah maɗauki sarki ya riga ya ƙaddaro ma to siyasa ne kafa yau in wani abu ne mara cewa Allah ya ƙaddaro wannan abu siyasa ne ka to in duk duniya za su taruwa sai sun kare ka ba su iyawa din sai abin ya faru sai ya faru wannan ka'ida ne in kuma wani babban abin alheri ne kuma Allah ya kaddaro shi sai ya same ka in duk duniya shi ma za su taruwa su hana su kare to shi ko Allah sai ya tabbatar da sai ya baka shi shi yasa da mutum ya samu ganin shi gina kusa da kai ne shi za ka ce wake faɗa a da shafi ke cewa idza kanatil aqdaru min malikil mulki fasiyanu indi ma yasru wa ma yubki yace a tunda da kaddarori ni na san daga Allah suke mallakin mulki yace shi duk ɗaya ne da wanda aka yi kuka ta bakin ciki nan da wanda aka yi murna a ji dariya ta wani ciki yace duk ɗaya ne su taho ba matsala shi duk su taho yace duk ɗaya ne kala guda ne shi ba bambanci to haka na ga so kowa ya zama fa an tuni da kaddara khairihi wa sharrihi kai iman da kaddara ko mai kyau ce kuma da kyau ko menene ba wani mutum da wanda yake sai hana wani bai same ka ko mai muni ne ko mara ko mara muni ne to shi yasa Allah ya ce to shin suna iya kame har wannan mimsu katura suna iya kame rahmat da Allah ya gara ma wanda zai baka din ma'ana shine ba su iyawa to ba sai da goma kan ba tana aiki ai ga kowa ba ba ai a duniya shi Allah shine mai komi shi kadai ka iya komi subhanahu wataala sai ce kul ka fada musu hasbiyallahu ni Allah ya ishe ni saboda haka ba da kuni dogara ba saboda inda matsala take shine yau in za ka dogara da wani shi wanda za ka dogara da shi ɗin a lokacin za ka dogara da shi ba shi ma haka jiyayye ne ba wata rana yana so ya maka wani abu ya kasa yi ɗin wata rana ma mutuwa za a ma gaba ɗaya ba ya ɗin ma ballai ma taimake ka ɗin ya ma abin da ka dogara da shi ɗin kana ganin kila wani mai kuɗi ne ka dogara da shi to wata rana kuɗi na iya ƙarewa misali wanda alfarma kuɗi ce ka sa ana yi ka sa akwai alfarma wanda kuɗi ba su iya ta ku yawa wanda da mulki da kuɗi duk ba su iya ta to akwai abin da kuɗi ne za su yi to amma to in kuɗin yau wanda kan dogara mai kuɗi ne amma kuma kuɗin sun ƙare ba shi kuma yau ko kuma a yau an kai inda kuma kuɗin ba su aiki wurin wannan sai alfarma kai shi ko bai da ita ka san da yawa ana samun wani mai kuɗi ne amma kuma sai da bai da alfarma ko kaga wannan gashi talaka ne amma kuma shi adda alfarma misali to ana da wannan in kuma mai mulki ne kan dogara da shi ya to shi mulki fa bai da goma fa wata rana sai yau sai an ce ba ya shi ba ya da shi ba da shi ake ba to ka muka dogara da shi ya to yau in haka ta faru to ne kaka tunani kuma shi kenan to shi yasa shi Allah wanda yake so kawai shi dai shi yake so kai da shi ya shi yasa wani hadisi yake cewa shi mu'mini wanda ake so da ma yahi aminta ba ma wai abin da kai wata zaka dogara ga wani ba a kai abin da aka gare ka ba ka yi aminta da wanda Allah zai baka kai da wanda aka gare ka din wai misali shine yanzu kana ganin kila kana da wata 100 a ji to ka yi dogara da wanda Allah zai baka kai da wacce wanda kai ka aji don ta Allah wanda zai baka ta zama garanti ko ka ta kan ba tabbas bace an fahimta amma yanzu ka ai to kada hakan ai sun to ai inda za ka gano wato matsalar shine rashin sanin wannan din ne da duk wasu manyan bayan Allah da zaka ji su tara dukiya sun tuɓoye ba kuma su hika jin daɗi su hika alfarma su faɗi ajiya kuma kuma ba su kuɓa su da ko naira aji kaga ni kaga shi ka tara ne saboda kai da naka kan dogara su ko dan Allah sun ka dogara ka gani kila su habota da baka iya hawa misali ko sassan da baka isa ko su wani abu da baka yi ga sunan da kala kala daban daban saboda su ba da wannan abun nasu ga sunan Allah ne sun ka dogara da shi ne to ka gani to shi yasa ya zama dai dole mace ya tabbatar da wato yana da karfin imani da dogara ga Allah fa dauke sarki to shine ya zama mutum hasbi Allah Allah shine ya ishe shi to fera ba wani abu ya kajira ga wani ba Allah ya ishe shi kuma yace ba gare ka yace alaihi tawakkalu mutawakkiluna ga Allah ne masu dogara da bakwata suka dogara wai duk mai dogara ga Allah mutumin kirki mai imani mai karfi to dama shi da Allah ya ka dogara ba da kowa ba saboda haka in ka dogara ga Allah ka tsaya gare shi kuma tsakani da Allah din to magana ta kare shi Allah shi ne duk abin da zai yi shi ne zai baka shi subhanahu wataala sannan sai Allah ce kul
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدي فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل
sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa saboda haka watan ka ce ka dogara ga Allah sai ce kul ka gaya musu ya rasulullahi sallama ya qaumi amalu ya ku mutane to ku je ku yi aiki ma'ana yana magana da su kafiran maka kenan tunda duk abin da aka kanta musu na ayoyi din su yi imani din su miƙa lamarin ga Allah su yadda da Allah su ne sun kiya din to sai Allah ce to ka gaya musu ya rasulullah sallama i'malu to yanzu ku te ku yi aiki alama kanatikum bisa ga halin da kuke wai yanayin ku na bautar gumaka da kin imani da Allah da rashin dogara da Allah da tsayawa ga Allah to ku ci ku bada haka din wannan sai ka ce amru tahdidin ko umarni amma na tsoratarwa watan ana nufin za a kama su ba ai kamar yanzu ne ka aiki wani yaro misali ko kuma ka ce ya bayyana abu kaza bari yin kaza in kan mai magana ya bari sai bai bari ba ka ce a wani bari yin kaza sai bai bari ba to gana uku sun baka bari uku to ta kai to da kace ta kai din ka halatta mana sai yi yawa bayan in ya yi din to akwai abin da zai biyo kenan ko saboda ka kira da dazu kai hankuri to yanzu akwai wani abu zai biyo to nan iri ne ne Allah ya masu ba wai ana nufin to sai su yi abin da suka so shikenan ayahi masu a to bismillah su yi din amma su sani akwai abin da zai biyo baya shine ya ga mai alu alama kan ku yi aiki bisa ga yanayin da kuke nan shikenan ku ci gaba da wannan din inni aminu ni kuma zai ci gaba da aiki bisa ga halina fa san fata alamuna da sannu za ku sani za ku gane ma'ana wai kamar inda Hausa sai ka ce za ka dana ku da ka misali wai ma'ana shine za su sani in dai haku su bari batun da Allah ya ce ga kaza ga kaza ba su yadda ba sun ki barin abin da Allah ya hana din sun ki aikata abin da Allah ya ce ayin to shikenan su sani su ci gaba din fa san fata alamuna za ku sani to shi yasa kowane lokaci haka ake so kowa ya zama imanin shi haka yake kare za mutum mai bin riga na abin da yake misali yanzu kila ka ce wani gari wanda zaka iskudu har ka saban Allah shi ake mai sai ka ce kai ma bari ka bi su a tayi da kaya an samu matsala kai tsayen ka kai dai ka shikenan bisa ga gaskiya ka bisa ga ga hanya wanda an mai kyau din ta kware shikenan in ma sun ibi ka ba dole sai sun bi ka ba shikenan su cigaba kai su yi nasu kai kai naka shikenan an zana lahiya karshen ta dai sai an ga abin da zai biyo baya shi kuma to shi yasa ya ce to da sannu za ku sani wannan karshe daga baya to wani abu zai biyo sannan shine fa sabu sa'alun da sanu za ku san man yatihi azabun wanda watan azaba za ta zo mishi yukhzihi wanda za ta kunyatar da shi wannan azaba din sannan wai illu alaihi azabun muqimin kuma azaba madawwamiya ta sabka a gare shi to da sanu za ku san wane ne wanda hakan za ta faru gare shi shin mu wanda mun kai imani da Allah mun ka tsaya da Allah mun ka dogara gare shi mun ka zama ya ishe mu din ko ko ku da kun ka dogara ga wani abu daban to da sanu za ku san haka din shine azaba madawwamiya za ta sauka gare ku kuma aka ce su kafiyar makan wannan ta faru gare shi din tunda a yakin badar ayan ji kunya su ne manya-manyan kafirin manzan sulma shi kuma allah sarki su 300 ne da 13 kawai sun ka tafi su ko kafirin ga sun tafi su mutum dubu su 300 ne ga 13 ɗin gawa duka duka masu doki mutum nawa ne in ƙwarori a da doki duk ƙasa ne ake masu takobi mai kyau ba su da yawa in kaɗan ne a da takobi masu kyawu wanda can za ka isko ice ne gare shi wancan wata sanda ce haka na an ga yato waƙi ne kuma za'a su ku waɗancan da su dubu ɗin nan ga su da dawaki ga su da raƙumma ga su da abin da ne ta kubba ga su da masu duka iyaka ta da kenan kuma su dubu ga sun lulluka amma kuma an ga tawar yakin an ka kawo sai gashi mutum 140 sun karasa su mutane maka kafiran 70 an ka kashe 70 kuma an ka kame duhur sanan yakin an ka tare suwa su dubu ne an kuma duk mayan dun an ka kashe an karaka su ba dai mayan mayan shikenan ai kaga an ji kunya ne ko to shi yasa Allah ce da sannu azabar da za ta kunya da su din za ta zo musu din kaga ta zo musu din to Allah ya kare mu daga yannan ne sannan sai Allah mu da sarki ce inna anzalna alaykal kitaba hakika mu muka saukar da littafi gare ka ya rasulullahi sallama linnasi zuwa ga mutane bil haqqi da gaskiya faman hita da don haka duk wanda ya shirya fali nafsihi to don kanshi wa man dalla duk wanda ya bace shi kuma fa inna ma yadullu alaiha sane ku saboda haka duk wanda ya bace faman hita wanda ya shirya fali nafsihi don kanshi ne wa man dalla duk wanda ya bace kuma fa inna ma yahtadi fa inna ma yadullu alaiha to ya bace ne don kai ne kuma kai manzo sallallahu alaihi wasallam ma anta alaihi bi wakilin baka zamo wanda aka mai cilastawa gare su ga sai sun yi imani sun shirya ba wai ma'ana shine kai manzo sama ba kai ne kake cilasta musu dole sai sun shirya ba a'a ba ka cilasta musu saboda haka kai dai ma aka kai iyaka abinda aka kai isa kurum shi yasa kai komai wa'azi kake kai ma abinda aka so kenan ka zama iyaka ka kai da isa da sako ba cewa zaka yi dole dole sai kowa zo bika ba a'a wannan in kai haka nan zaka samu matsala ne kawai kai dai wadin menene abin gaske kuma tsayen ka kai ce shi kenan magana ta kare ko an yarda shi kenan mutum don kashi ne imam mutum bai yarda kuma dai karshen sakamakon dai abun kai ne ne zai kare wadin to shine na Allah kalfin duk wanda ya shirya to don kai ne ne ba saboda sakamakon abun kai ne zai kare wadin wa don in yayi aiki mai kyau sakamakon mai kyau shi za a ba wannan fadila ce ta Allah inda Allah ya ga dama sai ya ce in kai imani ka bauta mashi din bai biyan ka kuma ta zanna ba wanda zakai shikenan tun da yau misali mutum ko baba ne dai aika ganye mai aiki ba cewa sai ya biya shi ko yawa inda dan kwarai ne amma fa yawa dan kwarai ne kaga bai cewa yawa baba ne aiki wasi baba ne ya biya shi kuɗi ne ya ta guna mai ni misali ko to kaga ni to balle Allah da ya halice ka gaba ɗaya shi Allah fa zai ce ta sanya ya ce in kai bautan ma biyan ka kuma zai in ya gara ma sai ce ba a biyan kuma ta zanna kuma ko kuma ka ta ka ta ibada kai komi ka mutu ya sa ka wuta kuma ba komi kuma bai da bai da lahi ko bai da zunubi ko ɗaya don kaya ne kuma ko kai kana yawar ka gana da kayan ka ne ko tun da yanzu misali in kana kiwon kaji so da yawa ka gana ma kawai ɗaya ka ce yau na ma ka so a ci sai ka nuna wata ka ce kai wacce aka bikita a yanki ta to lahimmi sai maka kuma da ka kame ta an ka yanke zunubi na wa gare ka akwai shi ko guda baka da shi da kuma kashe ta kai fa saboda mito baka da zunubi ko guda naka ne kayan ka ne to shi ma Allah halitta ta duk kayan ne in ya gada ma da yace kowa ya shiga wuta kayan ne ba wanda ya isa ko bai da zunubi ko daya subhanahu wataala to kaga to shi yasa in mutun ya aikin na kware to kan shi ne zai amfanarwa in kuma yi wanda ba na kware ba kuma shi ma karshe kuma kai ne dai ne cutar bai cutar da kowa ba to shine ma'anar wanda ya yi watan ya shirya to don kai ne ne wanda ya bace kuma ba ma anta alaihim bi wakili manzo Allah kai ba san ya kai mai da sawa ga shida gare su ba saboda kai iyaka ka musu wazi sun imani shikenan musu imani ba kuma ya rage gare su
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون
a to shine sai Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa Allahu ya tawaffal anfusa Allah madaukin sarki shi yake karbar rayuka hina mautiha lokacin mutuwarta wallati kuma shi yake karbar ran wannan lamta mutu wadda bata mutu ba wai ma'ana shi yake karbar rayuwa wadda bata mutu ta hakika ba na Allah ci lamta mutu wadda bata mutu ba fi manamiha a cikin baccinta fa yamsiku allati qada alaiha almauta sai ya rike wadda an ka hukunta mutuwar gare ta wurin sunan ukura kuma sai ya sako wadda ita kuma ba a hukunta mutuwar gari ta ba ta ci gaba da rayuwa ila ajalin musamman zuwa ga lokaci wanda yake sananne shine wani lokacin da za ta karanta zai kare wadda sai ta mutu inna fi zalika hakika cikin wannan la'aya ta yace wallahi akwai ayoyi liqaumin yatafakkaruna ga mutane masu tunani nan Allah ya ce Allahu yatawaffal anfusa Allah shine wanda yake wata yake karbar rayuka yake kashe rayuwa rayuwa din nan shine yace hina mota lokacin mutuwa wai doran da za ta mutu to Allah ne wa karbar ta in Allah bai kaddaro mutuwar ba ba da mutuwar so da yawa wani sai ka gashi yar shin lahiya wanda har kowa ya sallama kai mutuwa zai kuma ya warke in Allah tunda Allah bai tashi kashe shi din ba ko wani hadari ne ko me duka suna suna faruwa din to shi yasa Allah ya ce shine yake kashe wadan ya so to shine mutuwa ta hakika kenan sai ya ce kuma wallaci lanta mutu mana mai shi yake kashe wannan da bata mutu ba ita kuma mutuwan nan waga ta bi inda aka nufi wai bacci aka nufi da mutuwa shi kuma an fahimta bacci saboda shi karaman mutuwa ce shi ya saboda in ka kwanta bacci da kai da wanda ya mutu kusan duk ɗaya ake saboda yanzu misali ya kwanta kawai shi ɗaɗe ce abin wajen kai da shi ya kana shi da shi baya amma yanzu wanda bai sa abin da aka bai kai ma baka sani ba kuma yanzu musamman irin baccin da aka yi ko kaga mutum cikin ɗaki da shigewa ko kaga in ka shige cikin ɗaki ka kulle kofa inda yana sanyi ba ana zafi ba ka kulle kofa ka ka shiga kamari kenan ka kwanta bisa gado ka lulluɓe da bargo ka sa alƙafa ne ka kenan ko shi kenan kaga sai ka ta tafiya sai abin da Allah ya yi ka gani ko ina sai ka zo daɗi ka ga mutum ya mutu kenan kuma ƙarshe ya mutu kuma in sa ta bai kuma sai ya farka to wannan bacci shine Allah ya kalifin shi ne kuma wallahi lan tamfiyan fiyan fi manami shi ne yake karɓar ran wannan wanda ba mutuwa ta hakika da wanda ba a karɓar ran nasu din ba shi Allah shi ne yake sa wannan baccin ma'ana na mutuwa din to shine sai Allah ya ce to wannan fa akwai aya wai wanga baccin da aka yi ana yin wannan bacci din an kai bacci din sai kuma a ƙarshe sai a farko to wannan abun aya ce Allah ce wai kai don dai ta zama watan asali akwai mutuwa akwai kuma tashi alkiyama don yanzu kai ga ka mutu ka tashi kamar da aka san tashi mutuwar tashi da sunan misalan su da yawa to kuma nan wani mun ka diba ita ga aya sai Allah ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake kashe rai din ko da kan shi gashi ya faɗa cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha kuma wata aya ma ya ce wa huwal ladhi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarhatun bin nahari shine yake kashe ko da dare ma ra bacci kenan sannan to kaga nan Allah ya ce shi yake kashe rai ko Allah wata falan fusa hina wato amma kuma wata ayat sai ka ji Allah ya ce kuma watan mala'ika mala'iku ne ka kashe mutane mala'iku ne suke kashe wato suke kashe wadin zaka ji wata ayat haka Allah yake faɗa cewa watan a idza jaa ahadukumul mautu yace tawaffatu rusuluna wa hum la yufaddiduna tawaffatu rusuluna manzannin mu su suke kashewa wata aya kuma yace qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum mala'ikan mutuwa da aka wakilta shine ka kashewa to nan jama'a wanne wanne addade wata aya ta ce Allah ne ka kashewa wata aya ta ce mala'iku ne ka kashewa da yawa su mala'iku wata aya kuma ta ce a mala'ika gwani na mutuwa to wace a daidai kaga da wanda yake so ya kalubaci alqur'ani misali yana ai sai ya ce to ai qur'ani ma ya walwala kai ne wata aya ya ce Allah ka kashewa da kai ne wata aya an ce mala'iku ne da yawa ka kai wata aya kuma an ka ce mala'ika guda ne to yanzu misali na farko bari mu hauro gwadancan da an ka ce mala'iku da yawa shi mala'ika azrail mai karɓar rayuka yana da mataimaka ma'ana masu koshe wajen aikin in sun karko shi an ka zo an ka karɓar rawani suwa sun kai mala'iku da yawa ko kaga ba matsala ba shi kuma da an ka ce shi kadai kai malakul mutul saboda shi ya shugaba shi kuma in aikin ya yi kyau wai yau in an ka ce yau gashi an wuce ta kai za ka aiki gaza in aiki ya yi kyau ba yan kwadagonka da kun ka caja su aka sun za a cewa ba kai kai mara kyau in ba kai mai kyau ba kai da ajiyar gura kada an ka danka abu hannunka kai an ka ba kwangila abin misali sai ka ce kai mara kyau to kai kai to kaga nan mala'ika mutuwa ai shi ka jagoranta din shi ya kashe kenan to nan da an ga ce Allah ka kashe wa shi kuma shi mala'ikan mutuwa yanzu in ya to shi Allah shi ko bai da mutum ba ya isa ya kashe bai iya ansar sai Allah ya yi daɗin shi ma to Allah ta fara musa da ke na ko subhanahu wataala to lokaci da ya sai wa tsanin insha Allah sai mun dawo muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya biya bukatu min alkhairi muna roƙon duka inda muka yi daidai muna roƙon Allah ya karɓa muna ya ba mu lada ta kura kura muna roƙon Allah ya gafarta muna ya yafi mana kuma ya fahimtar da mu daidai ba mu iko gyarawa don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin jama'a da suka halarci wannan guri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mana bukatun alkhairi baki daya muna roƙon Allah dukkanin alkhairi da duniya da lahira Allah ya bamu dukkan sharri muna roƙon Allah ya kare mu daga gare shi Allah ya karba mana dukkan ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan azumi watan wata wannan wata mai alfarma Allah ya samu daga cikin bayan da yake yautawa muna roƙon Allah ya tabbatar da mu ya bamu dukkan alkhairin da a cikin sa don alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran dukkanin masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban tun daga masu kasuwancin mu ya masu sana'o'i mu na hannu da masu fita anguwa da sauran dukkanin masu ayyukan da kowa yake yi duka Allah ya sani kowa zalabe masu karatu baki daya muna fatan Allah ya ba kowa jagora kuma Allah ya sa kowa ya amfana da abin da yake yi din duniya shi da lahira shi don alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين